بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma badu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna muku sallama ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu domin ci gaba da wannan majalisi namu mai albarka wannan shiri namu da muke gabatar da shi ne taken sahabbai manya ɗiban fari shirin da manufarsa ita ce ya yi bayani a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a san su a san irin gudunmuwar da suka ba musulunci sannan kuma a ƙara san su a ƙara neman musu yadda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ƙarin samun rahama wannan shine shiri na tara da za mu gabatar bayan shiri na takwas ya gabace shi idan ba a manta ba masu bibiyan mu sun san cewa muna kawo maganganun malaman tafsiri a game da abin da ke tabbatar da cewa tabbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba matsayin su ɗaya ba dukkansu a akwai fifiko tsakanin wasu wasu sun fi wasu Allah ta'ala ya daga darajar wasu akan wasu wasu suna mataki na farko wasu suna mataki na biyu har in ba a manta ba a darussan baya mun kawo bayanan da manya-manyan malamai suka yi na cewa matakan darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda goma sha biyu ne ko mun ga wannan to muna tsakiyar yin bayani ne akan maganganun malaman tafsiri a game da ayar da Allah ta'ala ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna to sai kuma lokaci ya mana a wancan shirin na takwas za mu ci gaba da kawo maganganun manya-manyan malamai al'imamu ibn kashir rahimahullahu ta'ala babban malamin tafsiri kuma babban malamin tarihi kuma babban malamin hadisi ya faɗa a cikin tafsirinsa wato tafsirul qur'an al-azim a ƙarƙashin ita dai wannan ayar da muke bayani a kanta al-imam ibn ya ce la yastawi hadha wa man lam yaf'al ka fi'lihi wannan da ya ba da dukiyarsa kafin a fatu maka ko kuma sulhu hudaybiya gwargwadon sabanin da malamai suka yi na tafsiri cewa alfatu din nan da Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath to shin ana nufin fatu makkata ne ko ko sulhu hudaybiya wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa fatu makka ake nufi wanda ya faru ne a shekara ta takwas wasu kuma sun ce a'a sulhu hudaybiya ake nufi wanda ya faru a shekara ta shida duka bayan hijira kenan to shine yake cewa lalle wanda ya aikata wannan aikin na ba da dukiyarsa don ci gaban addinin Allah gudunmuwa ga addinin Allah da ma'aikinsa don ɗaukaka shi addinin Allah to ba zai zama daidai da wanda shi kuma ba irin wannan aikin ya yi ba wa zalika qabla fathi makkata kana al-halu shadidan al-imam ya ce dalilin da Allah ta'ala ya sa ya fifita waɗanda suka ba da dukiyarsu kafin fatu makka saboda a lokacin al'amari ya fi tsanani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya fitowa su yi addini bibbige su ake yi kashe wasu aka yi wasu an kwace musu dukiyoyinsu ba a dai isa a zo a bayyana musulunci a fili ba a ɓoye-ɓoye ake yin musulunci shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira ai abu ya fita da shi da babban abokinsa sahibinsa sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu sannan sahabbai da suka rika yin hijira abu suka rika yin hijira so daga wanda ya amfani da dukiyarsa a daidai wannan lokacin na tsanani falam yakun yu'minu hina idin illa siddiquna a daidai wannan lokacin ba wanda ya isa ya imani in ba siddiqi ba irin su sayyidina abubakar kenan wa amma ba'da al-fath amma bayan an yi fatu makka فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما حقيقة مسلم يا بينا بينا وتتكني جرما مسلم يا بينا بينا من جرما to kaga da wanda ya bada dukiyar sai hutu balo-balo cewa kara musulunci yake yi yana ba da gudunmuwarsa ga addinin musulunci balo-balo a daidai lokacin tsananin nan kafin a ci garin maka garin maka ya dawo ya zama a hannun musulmai yake to ai ba zai zama daidai da wanda sai bayan abubuwa sun yi sauki garin makka ya dawo ya zama a ƙarƙashin musulmai bayyana musulunci ake komai a fili ake yi ba za su zama ladan su ɗaya ba darajar su ba za ta zama daidai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba al-imam ya ce wa dakhala nasu fi dinillahi afwajan a daidai wannan lokacin ai mutane sun shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a so daga wanda ya ɗauki dukiyarsa ya bada a lokacin da ake tsanani to ba zai zama daidai da wanda sai da ana cikin sauƙi sannan ya ba da dukiyarsa ba ai mai hikima ma yana cewa wa ma sadiqur raha wan na'ibati sawa wa ma sadiqur raha wan na'ibati sawa da abokinka wanda ya kasance a lokacin jin daɗi ya kasame shi sai da ya ganka cikin jin daɗi sannan ya nemi abokantaka da kai to ba zai zama daidai da abokinka wanda lokacin da kake cikin tsanani da musiba da bala'o'i da rashi ya zama shine abokinka a wannan lokacin ba ba za su zama ɗaya ba to kun ga wannan hatta a tunanin ɗan adam haka ma tabbatacci ne sannan kuma nassin alkur'ani ya zai tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mataki mataki ne الإمام ابن كثير يتشق بدا تشيوا والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath to al-fathu din nan yace mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ana nufin fatu makka ne wato bayan makka ta dawo ta zama gari ne na musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude garin an sassara gumakan da suke cikin Ka'aba maka ta dawo dai ta zama garin musulmai wannan shine maganar da tafi a cikin maganganun da malamai suka yi wa qala ba'd al-ulama'i al-murad bil fath ha huna sulh hudaybiyya wasu kuma malaman suka ce abin da ake nufi da haka in ji al-imam na kafirin ana nufin sulh hudaybiyya kamar yadda al-imam ibn jarir al-tabari babban malamin tafsiri shekul mufassirin ya tafi akan wannan ra'ayi amma dai ra'ayin da ya fi inganci shine wanda ibn kafirin rahimahullahu ta'ala ya rinjaye mana akan cewa fathu makka ake nufi ba sulhul hudaybiyya ba to wannan ma dai magana ta al-imam ibn kafirin rahimahullahu ta'ala tana shaida akan cewa lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yadda malamai magabata suka kasa darajojinsu tabbas suna daga magoya baya a cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma babban malamin tafsiri a wannan zamanin al'imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin tafsirinsa mai suna at-tahrir wa tanwiyar yake cewa wa nafyu taswiyati muradun bihi نفي هات الفضيلة والثواب ده أكا شيء صحابي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا شيء الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى يكي شيء da aka ce ba za su zama daidai din nan ba ana nufin ba za su zama daidai ba fil fadilati a daraja wasawabi da kuma lada tabbas waɗanda suka ba da dukiyarsu musulunci ya ɗaukaka kafin fatu makka kafin makka ta dawo ta zama garin musulmai sun fi daraja sannan haka lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ladan su yafi fa inna nafiyat taswiyati fi wasfin yaqtadi thubuta asli dhalika alwasfi li jami'i man nafaita anhum at-taswiyata al-imam al-imam ibn ashur rahimahullah ta'ala ya ƙara mana bayani yake cewa idan ka kora daidaito tsakanin wasu mutane guda biyu to tabbas wannan korewar da kai tana nuna shi ma ɗayan yana da falala amma dai akwai fifiko a tsakaninsu misali sai aka ce da malam tanko da malam mudi dukkaninsu ɗaliban jami'a ne amma ba ɗaya suke ba a aji malam tanko da malam mudi ba daidai suke ba a matsayinsu na ɗaliban jami'a kaga ba ana nufin cewa ɗayansu ba malamin ba a jami'a yake ba ajin su ne ba ɗaya ba ƙila malam tanko ya ɗara malam mudi a aji ƙila malam mudi ya ɗara malam tanko a aji to wannan ƙa'ida ce ta ilimi idan ka kore daidaito tsakanin wasu abaibaɗai guda biyu ka ce ba daidai suke ba to wannan abun ba yana nuna ɗayan shi ma bai da abin da ɗayan bai da shi ba ne a'a kana nuna dai ɗaya ya ɗara ɗaya a daraja ko ɗaya ya ɗara ɗaya a matsayi wancan yana da matsayi wancan shi ma yana da matsayi amma ɗaya ya fi ɗaya matsayi to shi kenan fanafiyu taswiyati kinayatun an tabdili ahadi janibaini al-imam ibn ashur ya ce da aka kora daidaito tsakanin sahabban annabi sallama din nan to ana nufin ana fifita ɗaya akan ɗaya kenan sannan watan kisil janibil akhari naqsan mutafawitan sannan kuma ana nuna ɗayan ya tawaya ƙasa da wancan fifiku dai ya tabbata kenan tsakanin su ɗaya ya fi ɗaya so daka allazina أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا waɗanda suka ba da dukiyarsu kafin fatu makka kafin makka ta dawo ta zama garin musulunci to sun fi daraja sun fi matsayi sun fi lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗanda sai bayan an yi fatu makka suka ba da dukiyarsu suka yi yaƙi don addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata amma dukkaninsu sai Qur'ani ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna dukkanin su Allah ya musu alƙawarin al-husna ay al-janna al-husna nan ay al-jannata al-husna wa kullum wa'adallahu al-husna ay wa kullum wa'adallahu al-jannata al-husna dukkanin su Allah ya musu alƙawarin aljanna wacce tafi kyau tafi daraja sannan al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-ayatu أصل في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه lallai wannan ayar tushe ce da ke tabbatar mana da cewa akwai fifiko tsakanin masu daraja da masu falala a cikin abin da suke da fifikon a kansa gashi Allah ƙarare buɗe mana ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal to wannan asali ce aya ce take tabbatar da asali cewa haka wa annal fadla thabitun lillazina aslamu ba'da al-fath sannan wannan ayan na tabbatar mana tabbas cewa su ma waɗanda suka ba da dukiyarsu suka yaƙi bayan fato makka tabbas suna da falala min ahli makkata wa ghairihim waɗanda suke garin maka kamar irin su sayyidina abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu wanda suka musulunta bayan fatu makka to su ma suna da falala su ma suna da darajar su wa ghairihim da kuma waɗanda suke wajen makka domin an samu food wato ayari ayari da suka rika zuwa suna musulunta a bayan fatu makka har shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai da aka samu ayari ayari ayari waɗanda suka rika zuwa suna musulunta daga ƙauyukan da suke gefen makka da ƙauyukan da suke gefen madina suna musulunta suna shine fassarar wa ra'aitan nasi da khuluna fi dinillahi afwaja to su ma suna da daraja to shine al-imam ibn ashur sai ya ce mana wa bi'sa ma yaquluhu ba'd al-mu'arrikhina tir da abin da wasu malaman tarihi suke ambatawa min ibarati suna kawo wasu maganganu yu'zinu bi tanqisi man aslamu ba'da al-fath suna kawo wasu irin maganganun da ke nuna ne ke nuna tawaye darajar waɗanda suka musulunta bayan makka ta zama garin musulunci min quraishin daga quraishawa kamar kalmar da suke amfani da ita misli kalimati tulaqa kamar misalin kalmar da suke amfani da ita mislu kalimati tulaqa sai su da ko zai ce ai waɗannan sahabban duk tulaqa ne a tulaqa cewa suke wai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin maka da yaƙi ya tara mutane a gabansa waɗanda su suka cutar da shi kafin wannan rana kamar irin su abu sufiyan radiyallahu ta'ala anhu wanda shine sarkin makka to da aka tara su shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce musu yanzu me kuke tsammanin zan muku yau shi annabi sallama ya ce sai suka ce ma manzo Allah sallama ai ba ma tsammanin wani abu daga gare ka sai alkhairi domin mun san kai dan kirki ne kuma daga gidan kirki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku tafi ba abin da zan ce muku sai kamar yadda abin da dan uwana annabi yusuf alaihi salam ya ce ma yan uwansa la tasriba alaikum al-yawma yau babu zargi babu tashin tashina akan ku shi ya ce musu izhabu fa antum tulaqa ku tafi a matsayin sakakku to ita kanta wannan riwayar malaman hadisi masu bin diddigi sun tabbatar da cewa riwaya ce da bata inganta ba duk da shahararta a cikin littafan sira da kuma littafan tarihi to kaga ɗaukar kalma a riƙa amfani da ita domin a muzanta wasu sahabbai mummuna aƙida ce sabuwa wacce musulunci bai san da ita ba daga baya aka zo aka shigo da ita domin a nuna rashin daraja da kuma a tauye hakki da daraja da matsayi na wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda qur'ani gashi gabaki daya hada shi ya ce wa kullum wa'ada Allahu al-husna dukkanin su Allah musu alƙawarin su yan aljanna ne Allah ko inna Allah la yukhlifu al-mi'ada Allah baya saba alƙawari balagabi ma yana cewa wa in wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi shi ni ɗabi'ata ni mutum ne mai kima mai daraja na san mutunci idan nema wani alkawarin narkon azaba ko kuma ne masa alkawarin zan bashi wani abu na daɗi to zan iya saba wannan alkawarin na wannan narkon azaba amma tabbas sai na cika masa alkawarin abin da na masa na daɗi to haka Allah yake mu'amala da bayinsa idan Allah ta'ala ya ce wani ɗan aljanna ne to har abada ya bashi aljannan nan ba zai fitar da shi daga aljanna ba shi yasa ba a shiga aljanna a fito amma wuta akwai waɗanda za su shige ta su fita su koma aljanna da izinin Allah wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa so da ka kalma at-tulaqa din ita kanta bata inganta ba to yin amfani da ita dan amuzanta wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma shine fi cancanta da a ce bai inganta ba wa inna ma zalika min ajli hazaratin fi nufusi qabliyatin aw hizbiyatin kawai abin da ya jawo ake yin waɗannan abubuwan wasu fitintunu ne da ƙyashi da hassada da ƙiyayya da gaba ta ƙabilanci da ɓangaranci da ake da ita ga wasu sahabban annabi sama domin cikin abin da ya kawo rabuwar kan musulmai a duniya a farko farko akwai ƙabilanci akwai ƙabilanci akwai waɗanda ƙabilanci ya sa su suka ƙirƙiri wasu miyagun aƙidu suka shigar da su a cikin musulunci sai suka rufa da bargon musulunci amma ba musulunci suke karewa ba suka rufe da bargon yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna kare yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma a gefe guda kabilanci suke karewa kabilanci suke karewa na maguzanci na maguzancin ƙasar Farisa shi suke karewa to shine na al-Imam na Ashur rahimahullahu ta'ala da ya samu wannan gabar shine ke mayar musu da martani bayan yayi mana tafsirin wannan ayar a takaice dai duk maganganun da muka kana malaman tafsirin nan jigajigai maganganun na tabbatar mana tabbas Allah ya fifita tsakanin sahabban annabi sallama wasu sun fi wasu kenan kasawar da irin su al-Imam al-Hakim an-Nisaburi rahimahullahu ta'ala suka masahabbai gida goma sha biyu ashe ba bid'a bane ba abu bane bako ba wani abu bane wanda yake ba a san shi ba a cikin musulunci a abu ne da yake da magoya baya a cikin alkur'ani mai girma kai tsaye aya aya kuma nassi aya wacce ba ta bukatar wata fassara لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أما قم سيتي وكلا وعد الله الحسنى أما ذكر نسأل الله مسأل قور الجنة تولى شيني أبن ذاني إيا فدي أئرن ونن مطير أجمد fifikon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin junansu wasu sun fi wasu um darajatun inda Allah matsayansu a wajen Allah mataki-mataki ne kowa da matsayinsa. Da izinin Allah kuma za mu shiga sabon maudu'i bayan mun san matakan sahabban alaihissalma ɗin nan guda goma sha biyu to sai kuma wata mas'ala mai mahimmanci wadda wajibi ne musulmi ya zama kafafuwansa sun tsayu akan wannan kuma zuciyarsa ta zama ta tsarkaka ya yadda da abin da za a faɗi na cewa sahabban annabi sallama adilai ne dukkaninsu shine bincike da malamai suke na adalatu sahaba adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a harshen larabci idan aka ce al'adala malamai suka ce shine al-istiqamatu fi din abinda ake ce ma adala shine mutum ya tsayu a cikin addini bai karkace ba bai lauye ba bai wuce gona da iri ba sannan bai zoki ya ki kaiwa inda ake son a kai ba ya tsaya a tsakiya wannan shi ne ake ce masa al'adala a harshen larabci al'imamu ibn manzur babban malamin lura yana faɗa mana a cikin babban littafin sa lisanul arab yake cewa ma qama fin nufusi annahu mustaqimun wa huwa ziddul jawri abinda ake ce ma al'adala shine duk abin da ya tsayi a cikin zuciyar mutum ya tsayi a cikin zukata a cikin rayuka kuma ya daidaita ba tare da ya karkace ba ba tare da ya zoke ba sannan ba tare da ya zokale ba zaƙewa bai zaƙe ba ya wuce gona da iri kenan sannan bai ƙi kaiwa inda ake son a kai ba wannan shine ake ce masa al'adala wa huwa ziddul jawri ko wahiya domin al'adala ana amfani da ita a matsayin al'azulu duk kusan ma'anar su ɗaya ita ce ziddul jawr kishi ya karkacewa in aka ce wane ja'iri ne to wane ba adili ba kenan in an ce alja'ir ana nufin wanda ya karkace ma daidai ko ya karkace an ce ya tsaya a tsakiya sai ya koma bangaren dama ko an ce ya tsaya a tsakiya sai kuma bangaren hagu to wannan ya zama ja'ir amma idan aka ce adil to shine wanda ya tsayu a tsakiya inda aka ce ya tsaya nan ya tsaya to shi ake ce masa adili to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana bincike akan adalatu sahaba in an ce bincike wato ana karanta wa mutane cewa su san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su babu kwara daya da wanda ya kasance wanda ya kasance karkatacce dukkanin su tsaye suke a cikin addini sannan wajibi ne mu fahimci akwai bambanci tsakanin al'adala da al'isma idan an ce al'isma kariyar da Allah ce ba mutum ya zama kwata-kwata ba zai yi zunubi ba wannan isma din ana itlaƙin ta ne kawai ga annabawa annabawan Allah su kaɗai suke da isma amma bayan wani babu wanda za a ce ga baki ɗaya biyu kuskure amma adala mutum zai iya yin kuskure amma bai dawama akan kuskura. da ya yi kuskure zai dawo shi yasa Allah yake siffanta sahabban annabi yake cewa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون daga cikin siffofinsu sun kasance idan suka aikata wani mummunan aiki ko abin da Allah bai yarda da shi ba to sai su nemi gafara sai su nemi gafara sai su nemi gafarar zunubansu waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba ba sa dogewa akan saban da suka yi alhali sun sani ba su israri so da in suka saba ma Allah dan da nan sai su da sai su tuba kamar yadda za mu gani a rayuwar wasu daga cikin su insha Allah ta'ala nan gaba so daga a takaice wannan a larabci idan an ce al'adala abin da ake nufi kenan wato al'adala da ma'ana alistiqama kenan daidaito da tsayawa inda aka ce mutum ya tsaya kuma adala ba isma ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ana nuna mana lokaci yayi saboda haka wajibi ne za mu tsaya a nan sai kuma Allah kai mu a shiri na gaba za mu ɗauko daga wannan bayani da muka fara na adalatu sahaba domin shirin ya kasance akwai haɗewa a tsakaninsa kamar sarka. muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu waɗannan sahabbai Allah ya ƙara mana son su Allah ya ƙara mana ikon koyi da su da kuma ƙoƙarin kwaikwayon su waɗanda suka kauce a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya dawo da su kan godabe na daidai ya dawo da su hanya wacce take madaidaiciya Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala muna roƙon ka shugabanninmu kai musu jagoranci ka ba su ka sa su zama suna da halaye na gari zama masu tausayi Allah madaukakin sarki ka yi amfani da su domin alkhairin ƙasa da kuma bayi ga baki ɗaya muna ma juna sallama sai in Allah kai mu shiri na gaba insha Allah ta'ala muna cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh